بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق لهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatun wannan littafi na Riyadus Salihin wanda muka saba gudanarwa a wannan masallaci mai albarka wanda idan yan uwa basu manta ba muna a cikin babi na 99 wanda Imam nawawi ya mashi dogon take da babu istihbabu taqdimul yamin fi kulli ma huwa min babi takrimi haka nan kuma idan yan uwa basu manta ba mun kwana ne akan hadisi na 718 hadisin sayyidatina Aisha ko Allah ya kara mata yadda wanda hadisin da ke gaban mu shine hadisi na ɗari bakwai da ashirin daidai shine ko? eh shine ummu adiya ko? wani ummu adiya ta radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lahunna fi ghasli ibnatihi radiyallahu anha ibda'na bimayaminha wa mawadi' al-wudu'i minha muttafaqun alayh wannan hadisi an samu shi daga ummu atiya Allah ya kara mata yadda tace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala lahunna ya gaya musu su mata wannan hadisin akwai wata daga cikin ƴaƴayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ta yi wafati wasu malaman sun ce sayyidatuna Zainabu ce wasu kuma sun ce a ba ita bace saboda ita zaina Zainab an je Madina da ita to kowace ce dai daga ciki bayan ta yi wafati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi wasu mata yace su je su yi mata wanka sai suka tambayi manzo Allah to ya za su yi mata wanka sai manzo Allah ce to duk abinda za ku fara ku ranka somawa da dama ku wanke dama ku wanke hagu to shine take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masu fi gasli ibnatihi radiyallahu anha a cikin wanke ishi yadda Allah tabbata a gare ta ita wannan diyar ibda'ana bi mayaminha manzo Allah ce idan za ku fara yi mata wanka to ku fara da dama makinta duk ga dama ga hagu to ku fara wanke dama to ku wanke hagu wa mawadi al-wudu'i minha kuma ku ranka ku fara da guraren alwalatta ma'ana in za ku fara kafin ku fara mata wanka ku fara yin alwala mutabaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaye shi idan mun kalli shi madmunin wannan hadisin abinda hadisin ya dunkule a cikin jawami'il kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya koyar da mu wankan janaba farilla shi da sunna shi da mustahabbin shi a cikin kalma ibda'ana bimayaminha wa mawadi alwudu'i minha ku fara da damanta da kuma guraren alwalatta kaga yanzu in ba bayani aka bakka haka aka ta sa maka gawa ya zata ka fara da damanta da guraren alwalatta to wannan sai ka koma wajen malaman fiqh Allah ya saka maka da kusair sai ga sun faɗi maka yanda ake wankan gawa dalla dalla wanda kuma lallai yana daga cikin abin da ke ba mu wahala da na ɗauki abin kamar tsoron mutuwa ne to amma dai rashin kulawa da abin shi ya jawo ake shan wahala a wajen wankan gawa babanka ya mutu ko ɗanka ya mutu ko wanka ya mutu kuma sai ka zo bakin kowa kai zugudun zugudun wai ana neman malam ya zo ya mai wanka to ba za ka ba duka wankan janaban nan ba wankan jana wankan gawan nan ba wani abu bane yanda ka san kana yin wankan janaba haka ake yin wankan gawa wanda da an zo an tabbatar da cewa mutum ya mutu to almuhim shine ai kokarin a miƙar da jikin shi a miƙar da kafafuwan shi a miƙar da hannuwan shi su miƙe dan idan ya san dare a haka ba zai lankwasa ba sai a kokarin a tuɗe mai kaya a samu zani a nan naɗe shi a ciki da aka samu ruwa yau yanzu ne lokacin sanyi a samu ruwa mai ɗan ɗimi haka ba ne zafi ba mai ɗan ɗimi ne in kuma lokacin zafi ne kowane irin ruwa a sa abinda za a yi yanda yake cikin zanin nan sai ka samu wani tsumma ka naɗa hannunka na hagu bayan dai an dudduba an gaba wata najasa in akwai najasa a fara gogewa kuma sai ka sa wannan hannunka na hagu ka wawwanke ka mai tsarki kamar yadda kake yin tsarki in za ka yi wankan janaba in ka wawwanke na cikin wannan mayafi daga nan sai ka yi mai alwala yadda kake alwala sallah in ka gama alwalan nan yadda ka san kana wankan janaba ka wanke kai so uku ka wanke ƙarin dama so uku ka wanke ƙarin hagu so uku ka wanke ƙasa so uku shi ma ƙasa so uku cikin wa ba wata wahala ba ce amma sai a ce a nemo malam mai wanka a ce ai yana kuna to a bari ya dawo waye ya iya wanda annabi alaihi salatu wassalam abin da manzo Allah ya karantar da mu a wajen wafati ma bai ma cancanta wani wanda ba makusancin mutum bai zo ya matso gawar shi mai wanka kallon kusancin sayyidina abubakar da manzon Allah da sayyidina umar da sayyidina usman amma bai sanya su cikin masu yi mai wanka ba sai ce a kira aliyu a kira abbasu ko a kira shakaran ce wannan su mai wanka da sauransu to kenan sunna ta annabi alaihi salamu duk lokacin da aka ce dan uwanka ya mutu to kawai ka zo ka tsaya dan me akwai wasu laifuffuka da dan adam ke yi wanda yana mutuwa Allah ke canza kamar shi saboda su akwai cewa gabare ciki an ce in dai mutum ya mutu balle ya dan dade inda yana cewa riba to fuskar shi sai ta koma ta jaki to Allah ya kyauta baban wani can ya zama yana cewa riba sai ya mutu sai aka kira ka wanka kaga fuskar ta koma ta jaki ai kaga dai ko baka fadi a wani gun ba ai ka fadi a wani gun to amma yan dan shi ne ya gani sai shiru bai ma son wani ya gani to dan haka kenan lallai wajibi ne al'umman musulmi abinda ya kamace mu duk lokacin da aka ce wani ya mutu to makusantan shi yi maza maza su yi mai wanka in sun ga wani aibi su koyi dan an faɗi aibin su za su wulakanta shi ya riga ya mutu ko me zai gamu da shi ya gamu da shi to da haka da Allah a yi kokari a saba da yi kai hatta ba musulunci ya yarda idan mace ta mutu mijinta ya mata wanka idan miji ya mutu matan shi su taru su yi mai wanka wannan shi ne Allah ya gyara ba muttafaqun alayhi buhari da muslim sun rawaita hadisin wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qala idan ta'ala ahadukum falyabda'a bil yumna wa idza naza'a falyabda'a bil shimal waltakun al yumna awwalahuma tanqul wa akhiruhuma tunza muttafaqun alayhi awwaluhuma tunalu wa akhiruhuma tunza muttafaqun alayh wannan hadisin aroce daga sayyidina Abu Hurairah ta Allah ya kara mashi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam kala ya ce idan ta'ala ahadukum manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce idan ɗayan ku zai sa takalmi falyabda bil yumna la fara da kafar dama takalmi wannan a ka'idar musulunci musulunci bai kyale ka ba in za ka sa takalmi ga ka'idar da aka ce ka sa shi ba kafar da kaga dama za ka sa ba ba kafar da kaga dama za ka cire ba a'a ka sanya takalminka da kafar dama annabi alaihi salam kuma bai ban maganin ce kuma wajen cirewa ma in za ka tuɗe takalmi ka fara tuɗewa kafa hau ya zama wajen sawa za ka fara sa dama wajen tuɗewa za ka fara tuɗe hagu to shi annabi alaihi salam ya ce idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai sa takalmi falyabda'a bil yumna to lalle ne ya fara da dama wajen sawa kenan wa idza naza'a idan kuma zai cire takalmin shi falyabda'a bis shimal ya fara da kafa hagu wajen tubewa litakuni al yumna awwaluhuma tun'al ya zama cewa ta dama ita ce farkon wacce za a fara sawa wa akiruhuma tunza ita kuma ta hagu ta wa akiruhuma tunza ita kuma ta daman ta zama wajen tubewa ita ce ta ƙarshe kaga kenan ita kuma dama ai hagu a wajen sawa ta zama ita ce ta ƙarshe a wajen tubewa ta zama ita ce ta farko kaga annabi alaihi salatu wassalam a cikin tarbiyyar shi da karantar da mu hatta sa takalmi bai kyale mu musa yanda muka ga dama ba sai da ya koya mana yadda manzon Allah alaihi salatu wassalam yake sa takalmi da fata Allah ya ba mu ikon kwatanta to alhamdulillah yau mun yi babban kamu Allah subhanahu wataala ya kawo mana shek malam sahabi kanka da falalar shi da haka shi karatun dan ma dai ka ake ba a taba ba da haka ina ganin suna dan taba hadisai guda biya da haka na yan ban malam filan da kuma abubuwan da za mu samu na albarka daga ciki da fata Allah subhanahu wata'ala ya saka mashi da alkhairi yawan abubuwan da yake mana na alkhairi to kada Allah ya gajiyar da shi Allah ya yawaita mana irin su ya masa albarka san ƴaƴayen shi da zuri'ar shi sanannan ka haka da farkon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karon gurbin da sunna nan za ku da ai kowa zai riga nan ku
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى ما شرع على آله وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن العزيز السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذي شيء ورثهم أولادنا إلى الله أشيرنا للمسك الله جل سلامة تاكيا تاركين جل سلامة مع الله بالتركين هو أشيري يمكننا من لوني سأل هذه وانت كتابة يعني أنا كتابة misali yaro wanda yake misali na yi masu kwashi a tsayawa don kamar ni da ya karuwa da abin da ake yi. Amma dai babu da yi a cikin yan uwa da aka ce an yi wani wanda an kwana ba a kashe ba a ke ce to ne ya ke Allah ka iya wani akan gani a ramar da zan kamar da kwaya da warko kuma a kara godiya wajen malam idan wannan zawarwa da aka gani tana tafiya wani irin harbi ne da ala ta cikin zuciyarsa bakin iya da kawa da imani na malami shi ke yi ko al'umma mana sun tsaya da jirgin su sun ci gaba da inda ake yi babba abin da muke kallo da magabata idan magabata suka yi magana za ka ga magana su tana tasiri tana tasiri ana amfanuwa da ita amma mu yanzu idan muka yi magana sai ka ga magana ba ta cika wani tasiri a zukatan mutane ba wata rana wani malami ya zo tambaya a cikin muqaddimai ma'ana mutaqaddimina sai aka maka Allah muna cikin damuwa mutanen farko ya sai wa'azi bayan Allah na gane amma yanzu mu in wani wa'azi ba a gane ni ya kawo haka sai ce eh akwai dalili ai mutanen farko faɗakakku ne jahilan lokacin bacci suke mutanen yanzu kuwa malaman bacci suke jahilai sun mutu malaman wargo a fatake suke ma'ana kana halke lafiya kalau jahala'u na bacci ba makowa kuwa mai wanda yake sadakake ya tada mai bacci to sai zama na yanzu an waye gari malamai bacci suke yi jihala sun mutu bambancin fa mai bacci da wanda ya rasu ruhul hayati ne kawai ana hu hu amma bai san komai ba kuma alƙalami ma an dauke mai ba hasana ba uzura mai barci ba wani abin da ake dora mashi haka shi ma wancan bambancin ba a ganin motsi amma shi ma mai barcin nan don rayukan nan guda biyu sun fita ɗaya ne kawai aka bari sun kare uku ne ko ka kowane jiki rai uku ne rayuwa ta farko ana ce mata ruhul tamyiz rayuwa ta biyu ana ce mata ruhul haraka rayuwa ta uku ita ce ruhul hayati to ruhul hayati yana zama tare da mutum idan ya kwanta shi ne ke tafiya yana dawowa kana ganin numfashi amma ruhun harakat zai ɗaya tafiya kamar kamun yi zuwa uku zuwa ƙofar ɗaki ƙofar masallacin nan zai yi tsaya nan gudu bai nisa shi wanda ke nisa shi ne ruhun tamizi shi daga da in ka san gusau ko sakwato zai iya tafi yawo in ka san lagos zai iya tafi yawo in ka san kano zai iya tafi har inda baka sani ba yana zuwa wani lokaci a aikace bai ce haɗu da abin tsoro ya abiyo shi yana gudu a guje wani lokaci ya ga rijiya ne ya tsallaka ya koma ce ya tsallaka ya faɗi ya tashi yana ta wahala lokacin da zai kawo daidai ruhul harakati sai ya zama kamar mayan ƙarfe shi yake gare shi yana zuwa sai ya karam sai su haɗi suna haɗewa sai su haɗa cikin buhun faram sai mutum ya farka wai yau da ranar na sha wahala kuma ga shi kwatsai shi da haka ‘yan uwa wannan ruhin shi ne su malam suke so su gyara hannu an tambayi wata mata ana ce mata rabi asal adawiya kamar da kuma su suke bi baiwa Allah ce duk abin da take yi ta fuskanci Allah ita ce jikiya ce ita ce ta kai ƙarshen fana'in da ake magana kowa da ake zo ya usuli ya kai yawa kanta ya yi fana'in sulukin da fana'in duk abin da ake nema a kai can sai ta kalli jama'a ta ce, Allah mutane ba kullukun ya gudu na ka haufa na. Ni wata ganin Allah mutane ba da ba ka da wuta wadda ko wani mutum ya sanye auren kai zai ci, da ba ka da aljanna in mutum ya sanya bi ka zai shiga wani limamin wani hito gidan giya zai wuce. Allah yana ganin mutane ba da yawa mana abokan ka ne ba. Ibadan na fa ba don kawo daga ake yi. sai shi wata jami'a ce kada haka kuna kaushe ka wannan nan baiwa Allah ta cika magana gaskiya ba ta faɗa abinda ake so ga bawa ya zama na yana ibada ba don tsoron wuta ba ba don faɗan aljanna to ya za mu gano haka kai ne ke da yaro ƙarami an haihuwa maka ya san dama ya san hagu sai ka ce kai dole na ji ka shagon ma maka an so kati ko kuma wani a makamancin haka inda dai ba haɗarin tsallaka titi sai amma kai sauri in ka dawo da wuri zan baka koro ko zan baka wani abu dai da ka sai na bukata shikenan ya je ya dawo sai ka bashi wannan abu aka ci gaba da haka aka ci gaba da haka ana tafiya ana tafiya ranan yaro ya girma ai aure sai ka ce zo ka je ka sau man abu waya nu ma ke ko ka je nan ka bakin bakin kasuwa ka an so man waya mai kyau ka sau mani zan baka kyautar dubu guda zai amsa ya tafi amma wancan ga hanya da ce a wai shi ba hanyar zai na tunanin ni yaro ne can kwanan baya aike ni sai ya bani lada yanzu kuma a ce sai ya ban lada amma dai bari ne ya je ya sauya dawo ya bashi sai ya ciro dubun zai bashi da Allah zai amsa haba ba ba Allah ku yi hakuri to abin da ake so mu kai kenan wajen bauta ma Allah wannan shine shi Ibrahim ke so kowa ya je wuri abinda ake ce ma fana'in kenan ba ba irin namu ba yanzu Allah kara mana imani a ya jama'a duk wanda ke so ya nasara a duniya to nasara ba ta samu sai an kalle na gaba da na gaba ne ake ganin birnin ruwa in mu hankali sahabban nan na annabi wane ne jagoransu sayyidina abubakar ko waye na biyu sayyidina umar amma ku sani a wajen musulunci wajen na arba'in ne saboda gaskiya da sallamawa ya keto wannan tawagar ya ratso ya tsatsallako duk ya yakice su mutum sai ya gagari shi da tasalimi ne ake samun ɗaukaka duniya da tasalimi ne ake samun ɗaukaka lahira yawai ta hidima ka ɗauki kanka ba komai ba ka ɗauka kawai allan ba zai yarda da kai ba sai ka yarda da jagoran kuma ta lokacin da annabi ya ce ya buga kuke aka ce za a hita ta buga duk da yake shi a ta buga din malamai da yawa sun ce an yaƙi sun ce ba a yi ba amma dai ba a gwamza ba dai haka sun da an je tawaga da dama mutane sun ga abin da suka yi ƙarfin suka sallama to da Allah ya an sallama ai yaƙi an gama ai ai nasara ku ka dai wa'azi mutane su gane ai yaƙi yayi nasara an yi kenan ya an ce ba a yin ba a yi ba an ce an yi an yi ni zai ce an yi kenan shogo an yaki to atkan da aje da annabi ya bada romo ya kwadaita kowa ya kawo mu Allah gudunmuwa wannan yakin annabi na bukata a kawo gudunmuwa kuma na so kokarin maza sai na Umar ai an ce yayi kokari ya raba dukiya yi yazo ya aje yana ta haki yana cewa yau din ga kam kullum a ce ayi Abubakar sai ya wuce mutu yau kam sai na gani to da ƙarshe da abubakar ya kinkimo ya zo sai ya sallama amma abin ke so a gani da ku ga dukiyar nan Allah ake ba amma fa annabi ne ake danka ma in ka danka ma sai ka ce ka danka ma Allah an gane ko to ku sani badancan mazaje da suka yarda annabin a bashi an ba Allah a bi shi an bi Allah a saba mai an saba ma Allah to haka muke yanzu da waɗannan shefanin namu haka muke da waɗannan malaman nan idan ka zo ka damƙa muku ka damƙa ma Allah kayan ka kuma Allah na sani in ka zo ka bi ka bi Allah in ka saba ka saba ma Allah yanda ka san waɗancan dai ba su yadda su saba ba dan tsoron lahira ka samu matsala to haka mu ma mu shiga tsoro kan mu saba dan annabi ya ce magadan sani magaji yana matsayin wa yana matsayin wanda yake gani da da ka in ka ɓata mai rai to ka san da wanda kake in ka zage shi ka san da wanda kake in ka girmama shi ka san da wanda kake duk da kuke kallon wannan tahiya din ga da muke yi ga mu dai tsewa gurin wasu mu sun samu mukami a duniya ta ɓarayin mulki waɗansu mu sun same shi ta ɓarayin ilimi ko sun same shi ta ɓarayin kuɗi to amma fa wallahi wannan jarauta ka ake in Allah ya baka cin nasara ka dawo ka gane malam sai ka samu babban kaso in Allah bai ga dama darje ka shikenan ka zo ka ɗauki bukatun a koma gefe ka zama irin su Abdullahi dan Ubay dan Salulu idan ana ya mutiti da kai ciki in ka zo kuma kana faɗi akaram akaram ya shehu إذا جاءك كنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أما والله Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu kada mu zama irin yan ya shehu ya shehu mu zama masu soyayya ta gaskiya wallahi sai mun rike gaskiya al'amari namu ke tafiya Allah ka ba mu iko riki Allah ka ba mu iko riki sai mu kalli irin abin da ya faru ga mutanen farko shi wannan abun yana haddasa matsala wata rana an ce wani mutum ya mutu ya bi ƴaƴayen shi guda biyu ai kuri zan ƙara nana ta dan abun ya zauna a zukatan kullum kana kallon abun to in Allah ya so aka yi nasara sai ka ya kici wannan matsala ga rayuwarka to ya mutu ya ba mutane guda biyu wannan zan ba da wani hikaya ne kila daga ita yan aji dan lokacin yana da lokaci wanda ba a so a wuce abin da ya sa kuma zan bada ita tun da kalamin na wani mara ya za a yi dai muka tsarkin zuciya ko dole ya fuskanci ya fuskanci bayanin da muka fara saboda abin da mala ya gaya mana muna kokarin tsarkin zuciya daga tsarkin jiki har zuwa zukatan mu ya zama dai an tsalkake tunda babin da ake kenan ko wanka in an mutu to muna yi kan da aje mutuwar akai na ƙarshe don wancan na ƙarke ne daga shi an gama kawai to wannan mutum da ya rasu sai ya bi ƴaƴayen shi guda biyu ɗaya sunan shi Sa'idu ɗaya sunan shi hasib a'a ikon Allah ka san suna yana tasiri ga mai shi to sai wannan zaidun nan ya ga bai iya zama haka ne ya kamata ya tashi nema ce to ni gaskiya zama haka bai ganin ba ya kamata mu ce ni ma kama ya ce wurin bid'a shi ko wannan hasidu ya ce kai ni ban zai zuwa ko dan kana iya ka tafi ya kama hanya wannan ba Allah ya je bubbugo ya bubbugo ya kwadago an san kwadago ko da yake ilimi ne ba kusan hal irin wahala mu ta koyo ba kwadago ya je ya bubbugo ya kuma samu da ya samu sai ya dawo gida sai ce ni kuma da idan shi wannan hasil da shi aura wani kaga abin da Allah ya bani yace in ka gode sai ce to in ga wannan yace to na gode sauran sai ya je sau kaza sai ya saki sai ka ko kaza na sai wani yace to alhamdulillah amma gobe koma zai a'a to Allah ya taimaka gobe ta ya koma ya ba wannan mutum da wannan kaza da hali shi a'a iko Allah ashe kazan nan ta riga ta samu abin da take so ta samu na wanda mace ke samu wajen namiji ita ma ta samu wannan shadi din don haka yanzu kai take so ta yi sai ta fara irin kukan da alama za ta yi sai ta fara wannan kukan shikenan sai dan wannan ya ce a'a sai abin ya taso ya ce kaga ina ganin yaron nan idan wani kyarin shi kaga kazan nan za ta yi kuma in ta fara tara al'adar ta al'adar kaza ta kan iya kai goma hasha yanzu in ta fito mashi da ɗaya goma sha ai kaga arziki zai yi tsiri mani ke to bai kamata a kyale shi ba yoshi sai ya ce ya za tara mai wannan kaza ya ka tara a kama mishi ana kama ta sai yanka sai aji yamma na yi zai ga ɗan uwa dawo sai ce wani ya ce na an zo ta yi sa'a saboda ina nan kaza ka ciwon ɗan fakal ya taso maka sa'a kai ina da ta yi unshi ya ce aiko na gode wa na gode Allah saka alheri abun ka ga mai tsarkin zuciya Allah ka kara mana ikhlasi shi kenan sai dauki kaza sai wuce kasuwa da je kasuwa sai ya ga masu kasa nama sai ya fige sai ya ga tafi daga ta haka dai gada sai ya bata ne na gada har na dan sa mata barkono kadan kadan shi dai manoma ce Allah ka mana zai sai ta da mutunci ana nan ana haka ashe ran nan wulin an yi wuni da taro an yi wuni tare da sarki an sha taro yamma ta ga sarki ya koma daidai lokacin cin abinci ya ce shi ko yana sha'awar naman kaza wanda aka gasa aka zo duk kasuwa ku samu sai wani gaba da ce a a na ko wani yaro ya gada wata kaza can yamma wajen mahauta sai to ai sauri a gani dogare da gudu suka tafi suna zuwa aka tadda shi malam ta yi ta gyaro kawai bukatar take aiwatar da abin da za a aiwatar da ita sai bahaɗa dogara ne ce kai ya nawa ka zaka ya cewa ke so aka ce sarki ya ce a a a manya ka je ka ce na bashi ya shi ƙarfi yi tinaki da shi ni a ni dan wa nake yi tinaki da sarki na bambai aka je aka yi ma sarki sarki ya ce zai ya ga ji tayi daidai Umar ya ce nawa aka wuce nake ya ce a a ranke ya ce ai ka ka da nan kamar shi zai tsaya ciniki da kai ya kafe da nan ya ban maka ya ce to bayan sarki ya gama ya ce to a je a kira mai yaron mu muka yi cancanta mai mai halin halin girma aka zo aka zo da yaro sai ce a je wurin da ake kiwon dawakai a zaɓo mai tsozajjen doki sannan da kayan dokin da kuma kayan mahayin dokin aka aka zo da su aka zo aka danƙa yaro yaro ya hawo doki kasa al'adar mu dama makiyaya musamman mu mutanen Sokoto kowan mu ya iya doki an gane ko ya hawo doki na takama yana ya zo da wata ce mai yace wane ce na yace alhamdulillah wallahi na gode da kai yanka yar kazan nan fannin aka yi yace kala da aka yi ko ka gani inda ta kai mu yace ka gani yace ya aka yace ka gani dai sanadin haka ɗin Allah ya kawo mana sanadi ba da Allah sa aka yi ta kawo nan ka ga daga tafi ya ce to na gani Allah ta Allah ta ake yi Allah kiyaye gari yawa ya ce to ka sani man saba ka zama koma ne ma ce to sai ka dawo ya wuce ne ma ya bi sirri ya daura ga doki ya fita duk inda ya ga wata mugunyar hanya can yake bi in ya hango rami can yake bi kokarin da yake yi dokin ya fadi ya kare saboda in doki ya kare ba a dore an yi asara ba mai tsaye saboda bai ɗoruwa dole sai dai a je a jira a jira lokacin shi an gudu da karnuka su ci duk inda ya gora mai sai ya ɗauko gudu ashe doki ɗan hidin ne sai ya haɗo gi guda ya tsalle ya shallake ya ce kai dokin nan in ya fiye shi zai kashe ni tsakanin da Allah wannan doki ya haƙa gina sai ya wuce da shi kasuwa yana zuwa kasuwa ma na kai shi wajen da ake sayar da dawakai duk wanda ya san doki ya gaishe yau din shi kawowa su sai ce kai wannan doki fa ga dan hilin gidoki su kuwa akai tayi guda saboda bakin ciki ya siya sai da ya sai da dokin sai ya dauko kudin ya bai da mu bakwai dawo gida ya aji sai je inda ake sai da bayu bayu kuma sai kalle inda ake sai da mata matan kuma ba ma ƴan ƙanana ba sai ta ina ke zai da tsofaffi ya ga wata tsohuwa ta tuwo tukum ta kai mu kwallahi ya tana sai ce na wata sai aka ce mai kaza ana ana faɗa ya ce shi dai kaza an gare aka ce an zai mai ya miƙa kuɗin nan ka cunkan ya taho ya riƙo hannunta aka zo gida jiki na rawa zo aji ido na hawaye dan uwa ya dawo da yamma ya ce wane ya ce da an zo to Allah ce iko ne dokin ka dai wani ciwo ya taso mai na casa ko alama mugun dai ciwo ga doki ya taso kai baka san yana da shi ba inda na kyale ya bayyana to dokin nan sai dai a jefa mu angulu amma da daga haka don kakai asara na kai shi kasuwa na saida kuma abin da aka saida ka ga bai wani na sau ya ce o wani dan dai ka so budurwa ko yaro ya taimake ni ko budurwa in yanta in Allah amma ko ba komi ai tsoho na kowa ne ya duka ce sannu mama abun ka ga mai zuciya mai kyau ya bi ruwa imama mata ya je tuda ce wanka ya gyara mata jikinta ya kawo wuta aje mata daki ta jin daɗi ta ce ka wanga da ne mutum ga ne irin ka kuma a matsayin ni bai wakace amma kullum abinci wanda nake so gaisuwa har aza kala abunka da iko Allah ana nan sai labari ya isa wajen sarki ashe tun dadewa an yi yaki an kama mahaifiyar sarki ba a san inda take ba a duniya ba a san inda take ba a duniya Allah cikin iko ne labari ya kai aka ce an ga wata dottiya ana kallon mama sarki ce to sarki da gari yawa yace to ina waziri ina wani a zo ai hawa gobe za mu je gari kaza lokaci aka yi hawa aka zo aka zo aka zo kwakwali aka sallamo yaro aka ce an ce kana da wata baiwa da yace kare ya sunan ta yace wanci a kira a kira ta ya dai ruko mata hannu a hankali aka lallabo yana isowa da ita sarki na ganin ta ya dilo a doki yayi karawar rungu da uwa uwa ta rungu da suna kukan gani sarki yace yaro kai mata kudi na tsiya kai mata kudi ya na tsiya za a biya yace Allah ya taimaki sarki mai ya kuce ce yace ashe matan mu ce tuntuni a to sannu ai magana cinaki da kai ni ka ban ci ta ba mahaifiyarka ce ai kakan mu ci don haka na yanta ta na ba ka kuma ba magana cinaki ba wacce tunane ba waigawa na ban ma na bata na yaƙi sarki ya lumfa jama'a Allah kai muna rena na kaza wa wazir a bada sanarwa akwai taro muna gayyata yaron nan zai zuba a karon mashalan lokaci yayi aka taru gabar da yamma kudu da arewa wannan ya miƙe danci ya ce ya ba da miliyan kaza wannan ya danci ya ce ya ba da dubu kaza wannan ya ce danci ya ba da shanu kaza wannan raƙumma kaza wannan dawakai kaza wannan haka aka tara dukiya da sarki ya miƙe ya ce to jama'a dama dai tun daga nan hannan tun daga nan hannan tun daga nan duk rukon mu ne domin raba wannan ƙasa biyu daga yau mun naɗa wannan yaro shine sarki na wajen ɓarayin kuma haɗa haku da yana cewa da Allah jama'a yanzu mai tada mi yake ƙara gani kullum wanda ake wa mi yake ƙara yi kullum ci gaba da haka mutum in ya sani ya daidai wanda kake wa kana kama kana buga Allah ma ya taimaka mai ne shi yasa ga garin inda za a kai a zarar sai ga shehi sai gaba sai ƙara lafiya shi Allah ƙara tsare mu kai, Allah ƙara maka lafiya, Allah ƙara mu tsarkin zuciya, a zan ta kai a nan ruwa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ma mara lafiya ya duka magabatansa hannun Allah ya samu gama lafiya ya Allah ya mata albarka Allah ya ƙara ma wannan karatu albarka duk ɗalibin da ke karatu wannan biyu Allah ya sanya ma karatunsa albarka Allah ya rayuwar shi albarka kasuwar shi Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara albashi amin Allah ya ƙara albarka duk abin da ya yi a kai na wani wanda kuma yi wata manufa daban Allah ya tashi a wani jiri ne. Allah ya na rasu da ya yi Allah ya ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana عليه والرجال والأنبياء وكفر نوراني والظلام وفرق الفاني وحسب الجلال والإحسان أسألك اللهم وكشف الضر وجلبك إليك عذاب الشر وأن تبرنا إلينا وأن تبذلنا إلينا وقلنا يا ربنا مكينا الذي ترضاه منا فينا وتعرضنا على العبادة وتعرضنا على العبادة ولا نكون بك في السعادة واغفر لنا يا ربنا كل الذنوب واغفر لنا ربنا كل العيوب الحمد لله